أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أهو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أتي قبل كراتمنا لتاف نخبة الفكر a cikin fannin ilmin mustalahul hadith a hafiz ibn hajar ya ci gaba da gaya mana cewa fummal mardudu da yake mun tsaya mun yi bayani akan hadisai guda biyu abu da ake ce mustalahul hadith idan aka same su a zahiri kamar sun yi karo to ya za a mu'amalance su ko dai ya zama a an yi watan ya zama hadisai ne ga su guda biyu wanda a ƙa'ida maganan mutum mai hankali baya baya baya saba wa juna to balantana maganin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama to in ya zama an sami irin haka sai zama za a yi jam'i ko a yi itibarin nasikhul mansukh idan an san tarihi wanda ya ga wani idan ba haka ba sai a yi tarjihi idan kuma ba a samu an yi tarjihi ba da ɗaya daga cikin dalilan da zai sa a iya yin tarjihin to sai a yi tawakkuf ya zama an ajiye su har zuwa lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala zai kawo malaman da za su fahimci haka din su bayyana mana sai alhafi zai ci gaba da cewa fummal magdudu imma an yakuna li saqtin aw ta'anin to yanzu ya gama mana magana akan alhadisul maqbul shine wanda ya tattara alhasan a afwan as-sahih لذاته والصحيح لغيره sannan alhassan da zafi wal hasanu da gaibi a sahihi kamar da aka faɗi in ya kai makololuwa shi ne a sahihu da zafihi idan kuma ya zama hassan an samu tahuf da yawa ya karfafu zai iya komawa zuwa ga sahihi da zairihi to yanzu alhafi sai koma mana magana akan dama an ce wal afsaruna afsamu hadis sunan ila sahihin wa ba'ihin wa hasan to sahih hasan wa da'if to yanzu sun al-mabdud ko da yake mabdud din nan ba kowane hadisi bane kuma ya zama mabdud wato ya zama da'ifi ake mayar da shi gaba daya shine ma idan wasu daga cikin wanda hadisan da suke da sauƙin rauni suke komawa su zama hasanul da ghairihi yace imma an yakuna li saqtin aw dalilan da suke sa a yi a mai da hadisi ko a dakatar da hadisi shine ko dai ya zama lissafin a cikin isnadin a ya zama ba wani wani ya sauka an samu sarayan wani a cikin isnadi babu shi autani ko kuma ya zama akwai rawun amma kuma an soke shi da ɗaya daga cikin abubuwan da sukan sa wata in rawi na da su ya zama suka ne ga rawi to idan ya zama har ko idan misali maganar sakto idan ya zama kowane rawi idan yana nan ba za a karɓi hadisi kai tsaye ba ma sai an bincike su to ina da in ba rawi din kaga ba a san wane ne ya zama baya nan ba sannan wasu suna ƙarawa da ƙila abin da ya shafi illa ko shizuz ko da yake illa da shizuz suna komawa cikin wa'annan abubuwan guda biyu to alhafi zai bayyana mana wa'annan abubuwan guda biyu zai mana bayanin su dalla dalla sai yake cewa wasaqtu imma an yakuna min mabadi isnad min mabadi isnad min musannif aw min akhirih ba'da at-tabi'i aw ghayri dhalika fal awwal al-mu'allaq yace asaqtu dinnan ɗaya daga cikin dalilan nan guda biyu da sukan sa hadisi ya zama yayi rauni to shi kanshi sartukun imma an ya kuna min mabadi sanadi ko dai ya zama a farkon sanadi ne min musannifin watan saraya rashin rawin daga farkon sanadi ne misali bukhari ya karba hadisi yana karban hadisi daga sayyidina abdullahi ibn yusuf ibn abdullahi ibn yusuf yana karba daga imamu malik imamu malik daga misali sayyidina imamu nafi shi kuma daga sayyidina abdullahi ibn umar to sai ya zama Bukhari sai ce mana kala malikun kaga ya cire malaminsa Abdullahi ibn Yusuf to in dai Bukhari a matsayinsa na musannif mai littafi daga gare shi ne daga bangaren sa ne aka fara aka sami saraya aka samu cirewan wani rawi to an sami a abin da ake cewa at-ta'liq ko kuma min akhiri min akhirihi ko kuma ya zama daga ƙarshen a sanadi ne ba da tabi'i bayan tabi'i aw ghairi zalika ko kuma wani haka yace fal awwalu na farkon idan ya zama daga musannif ne daga mai littafi kamar bukhari din da aka bada misali yanzu al mu'allaf to shine ake ce ma hadisi mu'allaq hadisul mu'allaq yana da suwar mabambanta ko dai ya zama misali bukhari yanzu yadda muka kawo ya cire malamin sa kawai sayyidina abdullahi ibn yusuf ko kuma ya zama ya cire mutum biyu ko ya zama ya cire har zuwa yaban ya ce qala sayyidina abdullahi ibn umar qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaza to kaga wannan sura ne ko dai ya zama ya cire mutum ɗaya kawai ya bar sauran bayan rijalan da suke cikin sanadin ko kuma ya zama ya cire kadai ya bar sahabi sannan zuwa ga annabi ko kuma a ya cire ma har da sahabin ya zama kawai bukhari misali ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama to duka wa'innan suwar ne daga cikin suwar na at-ta'liq to idan ya zama watan ta'liqi a littafi idan littafin mai littafin ya iki zamun ya ya lizumci a siha ya zunci ba zai kawo hadisi ba sai ingantacce kamar Bukhari to yawanci irin wa'annan muka aka ga ta'aliki a cikin su to akwai wani dalili akwai wata nukta hadisiya da yakan sa mazaje su ka yi ta'aliki a irin wannan kuma duk da an ce mu'allaf yana cikin hadisul mabdud sai mu ga cewa a cikin Bukhari kuma har yanzu akwai hadisai mu'allaqai ko yake a sahihu Muslim hadisai mu'allaqansa ba su wuce goma sha ba to a Bukhari hadisansa mu'allaqai suna da yawa sai dai malamai sun yi tatabbu'i sun gano cewa wa'innan hadisan suna da isnadansu ingantattu wasu dalilai ne yasa Bukhari bai kawo su da isnadinsu ba a to Alhafiz Ibn Hajar ya yi littafi musamman taqiqut ta'liq kuma a fatul bari ma duka ya ka kawo a sanid na wa'innan hadisan wanda yake sun zo mu'allakai a cikin sahihul Bukhari to haka shi ma sahihu muslim shi ma an kawo watan isnadin su an samu musu suna da isnadin su sai dai wasu dalilai ne yasa imam muslim ya kawo su mu'allakai haka to wayannan su ma za su iya zama mu'allakai za su iya zama nau'i na kaman ballaghat da suke cikin muwaffal imam malik su ma za su iya zama wasu nau'i ne na ta'aliki imam malik zai ce balagani anna fulanan qal ko balagani an fulanin kaza wa kaza to malamai su ma sun yi kamar alhafiz mizzi da irin su alhafiz ibn abdulbari sun watanta tabbu'in balagat na imamu malik su ma sun fitar musu da asali dinsu wanda yake aka same su yace ya ci gaba da cewa fal'awwal mu'allaku to na farkon idan ya zama a daga musannifi da shine ake ce ma mu'allaq wasanil mursalu na biyu kuma shine mursali wanne ne na biyun a cikin bayanin da yayi sai ya ce in ma an yaku da da ya ce in ma an yaku na min babadi sanadi aw min akhirih ko kuma daga a a ƙarshen sanadi watan ba'ada tabi'i bayan tabi'i to in ya zama bayan tabi'i an cire wani wa aka cire kenan zai zama sahabi aka cire to shine ake ce ma alhadisul mursal alhadisul mursal malamai suna da maganganu mabambanta da yawa a kansa a al-imam wasu malamai ba sa karba kaman al-imam shafi ko da yake yana da sharuɗa a cikin karban alhadisul mursal imam malik yana aiki da hadisul mursal kaman imam ahmad ibn hanbal shi ma haka imam abu hanifa noman suna aiki da alhadisul mursal sai dai shi magafil ko sharuɗan da imamu shafi'i ya sanya da waninsa da yawa daga cikin malaman hadisi dai ba sa karɓan hadisul mursal sai in an tabbatar da ya zo ta wani hanyar da inganci ko kuma da sadadde to imamu shafi'i radiyallahu anhu a cikin sharuɗan da ya kawo na aiki da alhadisul mursal shine ya zama hadisin nan ya zo ta watan kibaru tabi'in marasil ne na kibaru tabi'in kaman watan sai na sa'id ibn musayyab da waninsa wannan suna daga cikin sharuɗan da al-Imam Shafi'i radiyallahu anhu ya sanya a dan karban hadisul mursal sannan kuma idan ya zama hadisin ya zo ta wani hanya a wanda yake ya karfafa wancan hanyar da ya zo mursali a ta wani hanya daban sawa'un wannan hadisin ya zo musnadi ne watan da isnadinsa sadadde ko kuma ya zo watan mursali shi ma to in ya zo watan wani mursali ya zo daban yana karfafan cewa wancan hadisin shi ma mursali ne ta wani hanya daban to imamu shafi'i wanda yana daga cikin sharaɗin da yasa yakan karbi hadisin mursal amma in ba haka ba baya karban hadisin baya karban marafi To, akwai wata matsala kuma kamar shi Abubakar Armazi ya nakalto daga wasu malaman Ahnaf da wasu daga cikin malaman Malikiya cewa idan rawi fiqa ne baya irsali sai dai daga siqat watan idan yayi irsali zai zama siqat ne wanda suke yayi irsali daga wajensu to wasu suna ganin cewa ba a karban ba a karɓa ittifaqan amma wasu suna ganin in dai rawin ya kai matsayin in yayi irsali ko kuma wata irin wanda ake ce musu jawazul qantara wanda su ba a tambaya akan su in ma suka rawaito daga wani wannan din shi shi ma ba a tambaya akan sa to za a karbi marasil na su wa'innan kibarul a'imma din idan suka irsali to wani zai ce to ai an ce sahabbai dukkan su siqat ne idan sahabbai siqat ne to in an ce kuma tabi'i bayan tabi'i an cire sahabi to me zai hana a karba to malamai suka ce abin da ya sa shine zai yiwu ya zama ya zama tabi'in nan da ya irsali ya cire wani tabi'i ne dan uwansa zai yiwu kuma ya zama ba tabi'i ya cire ba a sahabi ya cire to idan aka tabbatar sahabi ya cire wannan babu iskali to amma zai yiwu idan ya zama tabi'i ya cire to wannan tabi'in da ya cire shin wannan tabi'in sika ne ko ko ba sika ba ka gani idan tabi'in sika ne to ai shi ma tabi'in zai yiwu ya zama ba wajen wajen wani tabi'i ya, ya rawaito to idan ya zama ta wajen tabi'i ya rawaito daban to zai yiwu wannan tabi'in na biyu shi ma sika ne ko ko ba sika ba to haka abin zai zama bin tasassul ko da yake malamai sun yi tasabbu'i suka ga cewa a iyaka wa'inda aka rawaito hadisansu a wane daga tabi'i daga tabi'i tabi'i daga tabi'i watan ba su wuce a ƙididdigaggu ne ba su wuce mutum watan ba su da yawa kam To, aka ce, wasaliku in kana bisnaini fasa'ida ma'attawali fa huwa al-mu'abbal. Idan watan kaso na uku a cikin saktu, mun ji na farko shine daga farkon sanadi, na biyu kuma shine a ƙarshen sanadi. To, sai ya ce fasaliku kaso na uku a cikin saktu shine in kana bisnaini fasa'ida. Idan mutum biyu aka cire fasa'ida har zuwa sama da haka, ma'attawali amma sharaɗin ya zama a jere ne. to fa huwa al-mu'dhal shine ake ce ma al-hadith al-mu'dhal wa illa fal munqati wato idan ya zama ba a jere bane an cire mutum biyu amma ba a hade ba ba a waje ɗaya ba to shine ake ce ma munqati wannan mu'dhal din da munqati za su iya zama wato duk inda aka sami a misali bukhari ya cire abdullahi ibn yusuf da imam malik sai ya ce qala nafi'un qala nafi maula abdullahi ibn umar kala abdullahi ibn umar a lokaci ɗaya zai zama an sami moban saboda mai an cire mutum biyu a jere shine abdullahi ibn yusuf da imamu malik a lokaci ɗaya kuma an samu mu'allaq an samu ta'liq saboda mai saboda daga farkon sanadi aka cire wato daga imamu bukhari ne aka cire ko to idan haka ne to kaga an sami izal an sami kuma irsali afwan an sami ta'liq to amma kuma wani suna ne ya fi rinjaye a nan sai a ce ta'alik shi ya fi rinjaye kenan mu'dal ne amma mu'dal mai suna na musamman shine ta'liq haka nan idan aka cire a ƙarshe aka cire tabi'i aka cire kuma sahabi to kaga an cire mutum biyu a haɗe kenan to a daidai lokacin zai zama an sami a irsali kuma an sami mu'dal haka dai kuma qad yakunu wadihan aw khafiyan watan sakku nan zai iya zama a bayyane zai iya zama ba a bayyane ba wannan shine abin da zamu tashi a karatunmu na gaban insha Allah tabaraka wa ta'ala aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-aliyyal azim li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh